ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai a wanda ya ba mu dama ya ara mana rayuwa a muka halarci wannan masallaci a daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna gode wa Allah akan wannan ni'ima muna roƙon sai ƙara salati da salami ga shugaba da gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau goma ne ko tara ga wata goma ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da watan boko na ɗaya ga watan ga watan hudu a miladiya annabi isa dubu biyu da ashirin da uku a za mu ci gaba da wannan tafsiri a daga inda Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين an sifanta muminai bayan an gama sifanta su sai aka ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun to na kuma Allah ya sifanta wato munafikai ya sifanta su ya faɗi halayensu da ɗabi'unsu da yadda suke a cikin wato harkansu na munafurci sai ce ula'ika waɗancan wanda suka haɗa wa'innan munanan ɗabi'u su ne allazi na shitarar dalalata su ne wanda suka sayi suka sayi addalala ɓata bilhuda da shirya ma'ana suka ɗauki shiryar da suke da ita suka ba da ita aka ba su ɓata addalala suka ɗauki shiryar da suke da shi na musulunci aka ba su kafirci wato sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina da yawa aka zo aka mun musulunta to da tafiya ta bara tafiya shi shu gaban munafikai ya ja tawagarsa to sai ya zanto sun bi shi to bin shi da suka yi shi ya jawo musu sai Allah yake cewa su wa'innan sun sayi wato wato sun sayi shiri wato bata da shiryarsu ga sunan sun zo sun karɓi musulunci kaman kayan kirki abun farin ciki a wajen annabi Muhammad sai gashi kuma kwana biyu wani munafiki ya ja su sun zama kuma masu yi musulunci zagon ƙasa sun zama sun ba da shiryar nan da Allah ya ba su a sun karɓi bata to Allah yake cewa waɗannan ba ma rabi har tijaratu kasuwancinsu bai samu riba ba, ma'ana kasuwancinsu babu riba a ciki, mara bihu kwata-kwata ba su samu riba ba fiya a cikin wannan kasuwanci, bal hasiru a a taɓewa ne masu kai, limasirihim ilan nar saboda wuta ai za su koma, almu'abbarsu alaihim wanda za su dawwama a cikin wannan wuta, Allah tabaraka wa ta'ala ba su da ran da zai fidda su daga cikin wannan wuta. Allah yake cewa ma kanu mutadin kuma ba su zama ba su kasance muhtadina shiryayyu ba fi ma fa'alu cikin abin da suka aikata na wato ɗaukan shiryar da Allah ya ba su su ba da shiryar sannan su sayo ɓata kuma su riƙe su ga tayi wannan kasuwanci ba riba kuma sun ɓata ɓata mai yasa wanda babu dawa na matsalolin
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
wato wayannan munafukai Allah zai mana misali wato na wato yadda suke a cikin wato rudunsu a bayan ya riga ya gaya mana ɗabi'unsu da halayensu wayannan munafukai akwai suna da members da yawa amma dai akwai shugabanninsu waɗanda Allah ya kira su shayatin a wai za ka zo ila shayatinihim kenan yace li anna kullu ra'isin minhum ma'ahu shaytanun yuwaswisu lahu a kowane shugaba daga cikin su yana da shaytan ɗinsa wanda yake sa shi wasu wasi wa yu'allimuhu al-makara kuma yake koya masa makirci wakila malamai suka ce li'annahum kashayatin ai su ma kaman shedanu suke fede giwa'i wajen batarwa wa ru'asa'uhum fi zalika al-waqti wato shugabannin su a wannan lokaci akwai Ka'ab bin Ashraf wannan a Madina yake akwai Abduddari fi juhaina shi kuma a juhaina yake akwai abu burdata shi kuma a bani aslam yake akwai afu bin amir shi kuma a bani asad yake akwai abdullahi bin aswad shi kuma a sham yake wa'annan su ne manya-manyan wato shedanun kenan kowane shedan kuma a cikinsu yana da members wanda tare ake kullawa duk dai ya za a yi da musulunci ya za a tarwata addinin musulunci to wa'annan su ne duk dai addinin musulunci ya gama da su tunda yanzu ina suke ina ayansu suke musuluncin ba a yin shi gashi nan kamar yanzu aka kawo shi sallallahu alaihi wasallam har yau azhar din nan da annabi Muhammad yayi ta guda hudu har yau ita ce la'asar din nan da yayi ta hajjin nan da yayi ramadan da yayi duk abinda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya so ya tabbata abin ya tabbata amma su kuma ina suke ina makircin su yake babu shi Allah ai maganin su to wannan Allah yana ba mu labari saboda ya nuna maka duk makin manzon Allah wallahi sai ya je har ƙasa sai ya zama babu shi ba labarin yanzu baicin Qur'ani da yake maimaita mana su mun ma san su ne ba mu san su ba to amma me yasa ake maimaita sunayen su har a faɗi kowa ga inda yake shugabanta ga kuma irin aikinsa ga kaidinsa wannan ana yi ne saboda mu da muka zo a baya kowa ya kokari ya alkhairi in sharrin kake tunani wanda suka fi ka sharri sun yi sharrin kuma ya koma kansu sun zama babu su babu sharrinsu babu su babu kayansu saboda haka mutum ya dage ya zama mutumin kirki ku duba wayannan munafukan da ke munafurci suka yi abun nasu babu shi amma ka duba wanda suka zo a bayan bayan su da ke alkhairi suka yi har yanzu sunayen su yana nan irin su Imam Malik ka duba sunansa har yau ga mu ɗansa tana nan irin su Imam Bukhari ka duba bayan bayan matan suka zo amma ga nan sai sai Bukhari nashi har yanzu yana nan irin su Imam Muslim ga nan sai Muslim nashi har yanzu yana nan kaga wanda suka shuka alkhairin har yanzu ga ambaton su ga kayan su yana saboda me sun so Annabi Muhammad sun bi Annabi Muhammad su kuma wannan suke dama iyayen sharri ne babu su ba kayan su an gama da su saboda haka wannan wato wa'azi ne Allah yake cewa misalin wa'annan munafikai yace masalhum ka masalil ladzi tawqada nar wato misalin wa'annan munafikai kaman misalin wato wanda ya hura wuta ne ai auqada naran ya hura wuta fi zulmatin a cikin duhu mu ganshi nan gashi nan a cikin duhu to yanzu sai ya hura wuta falan ma a za'at yayin da wutar ta huru ta haska ko'ina, ai, a naras ma haulahu, ta haske duk kewayensa. Kana cikin duhu baki kira, duhun kafurci kira, sai ka zo sai ka hura wuta. Mene hura wutan, annai Muhammadu ya shigo, sallallahu Alaihi wasallam Madina, sun zo sun karbi addini, kaga sun hura wutan imani kenan a cikin zuciyarsu. to falamma adaa'at ma hawlahu yayin da hasken ya game ya game gashi yanzu ya fita daga duhu yace fa absara mutumin ya kalli ko ina gashi ya san baki ya san fari ya san halal ya san haram ya san gaskiya ya san ƙarya ya san damansa ya san hagunsa saboda me saboda ya haska ya kunna wuta wastadfa ya ji dumi abubuwa sun fara daɗi wa amina ya ya aminta min ma ya kafu min man ya kafu daga dukkan abin da yake jin tsoro Allah ya ce zahaballahu bi nuri sai Allah sai ya tafiyar da wannan hasken nasu ta yaya ta suka koma munafikai eh ai adfa'u Allah ya tafiyar da wannan haske ya bice shi wa tarakahum Allah ya basu fi zulumatin a cikin duhu la yubsirun ba ta kallon komai sai duhu eh kasan da kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai duhun da sauki duhun da sauki saboda a lokacin in ya mutu in Allah ya tambaye shi zai ce a mukan wallahi ba manzon da ya zo mana Allah ka karbi ma raina kafin da ya iso garin mu ya kawo mana sakon ne shikenan wata yana da hujja tunda shi aikin bai iso shi ba to amma ha ka zo ka karba wataƙila ka gaya wa iyalai da mata kowa an karɓa wuta ta huru na da imani komai ya kankama sannan mutum kuma sai ya koma munafurci kuma sai shi kuma munafurci illansa ya fi na kafurci to sai ya zama da in a cikin zulmatu yake to yanzu zulumatun yake shine wa tarakahum fi zulumati Allah sai ya basu a cikin dukkai la yubsirun ba sa kallon komai sai duhu yace haisu aslamu bi alsinatihim ta inda suka yi wato musulunci da da harasan su balan tu'min qulubuhum amma zukatan su bata yi imani ba faqad aminu min alqatli to yanzu sun aminta min alqatli ba za a kashe su ba tunda su ma suna ansa sunan musulmai wasabai ba za a ribace su ba wantafa'u bi akthir gana'imi kuma sun amfana da ko ganima aka je yaki da su za a raba wadda zakati za a ba su zakka amma fa iza matu idan suka mutu faqad zahaba Allah bi nurihim to Allah ya tafi da hasken su falam amanu ba su da sauran aminci minan nari dole sai sun shiga wuta walan yantafa'u bil janna ba za su amfana da shiga aljanna ba wa tarakahum fi zulumatin Allah zai basu a cikin dufai a talaf guda uku zulmatul kufri ga duhun kafirci wan nifaqi da duhun wato munafurci wal qabri da kuma duhun kabari saboda haka Allah ya kiyaye mu Allah ya raba mu da munafurci na Allah ya ce summun bukumun umuyun fahum la yarji'un summun wato sun kurunce anil haqqi gabarin gaskiya fala yasma'unahu ba sa jin gaskiya su in ka zo kana faɗin gaskiya yadda ka san kurame haka suke ba sa jin sa sama alqabuli ji irin na karba bukumun sun bebance gabarin alkhairi fala yaqulunahu ba sa iya faɗin alkhairi umuyun sun makance an tsayi kirhuda daga hanyar shari'a fala yarawnahu ba za su ga hanyar ba da zaka dinga ga hanyar fa ga hanyar fa ina kai mutum ɗaya ne aka ce maka kurma ne, aka ce maka bebe ne, aka ce maka makaho ne. To ai, ai shi kan duk abubuwan da zai zama ya samu harkan sadarwa babu. In waya ka bashi ma dama kurma ne. Idan ka bashi a yayi magana ma to bari a ji magana su dama bebe ne. Ya gani da idonsa makaho ne. Kaga shi kenan shi kam ya zama eh ya zama bayi da wani abu na bayi da wani amfani kenan eh shine Allah ya ce sun mun bukum umuyum yace fa hum la yarji'un kuma ba za su taba dawa ba sun tafi a cikin wannan duhu na bata har abada Allah ya kiyaye mu na'am
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت wallahu muhidin bil kafirin wato wannan aya tana da asbabun nuzul wato dalilin saukan wannan aya wato wannan aya a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce kana rajulani minal munafiqina an samu wasu mazaje guda biyu daga cikin munafikai min ahlil madinati daga mutanen madina haraba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila mushrikina sun gudu daga wajen annabi Muhammad suka bar Madina sun suka nufi can Makka wajen mushrikai fa asabahuma hadhal madaru akan hanyar guduwan nasu sai ga wani wato girgije ana ruwan sama hadiri yayi baki kirye yanko alladhi yakru Allah Allah yake cewa wato a cikin wannan hadirin da ya ɗauro musu a cikin jeji suna tafiya akwai ra'adun shadidun araduwa cida ƙara wa sawa'iki da ƙara wa barkun da wato walƙiya eh suna tafiya sai ga hadiri ya ɗau hadirin da ya ɗauro ga iska guguwa ta yi nan da su ta yi nan da su ga cida gagagagagagagaga kusan cida da yadda yake wani ta ko bacci yana kalar dare to cida na ga wani iya a sai hankalinsu ya tashi suka rasa inda za su sa kansu to sai suka zama wabar faja'ala kullama asabahuma sawa'ikin sai suka zama duk lokacin da aka yi ƙara aka yi wani tsawa aka yi wani cida da ala asabihi ma fi azanihi ma ya su toshe kunnuwansu maza ya sa yatsunsu a cikin kunnuwansu su toshe su toshe kunnuwansu min alfarki saboda tsoro an ta da kula sawa'iki fi masami'ihi ma kada wannan tsawa din ya shiga cikin kunnuwansu fa ta ma ya kashe su wa idza lama albarku idan kuma aka yi gurkiya mashaya fi dau'i ya dan samu hanyar tafiya ya dan tattaka kadan kadan kadan haka wa idza lam yalma lan yusira da zaran walkiyan kuma ya dauke sai wani duhu sai biyo baya sai zanto ba sa kallon ko ina fa ata ya makanihi ma yamshi yani suka zo wani waje ya suka tsaya fa ja'ala ya kulani suna cewa kai kai laitana ina ma mana kad asbahana mu samu mu wayi gari fa na'ati muhammadan sallallahu alaihi wasallam mu koma wajen annabi muhammadu fa da dawo aidina fi yadihi wallahi sai mu je mu sanya hannayen mu a cikin hannunsa mu masa mubaya'a mu samu mu ma mu zama musulman kirki wannan masifa da Allah ya aiko mana lalle lalle lalle mafita shine bin annabi muhammadu yanzu ka ta buri suna cewa Allah wala in dai gari ya waye muka samu dai wannan abun ya yayi to za mu koma mu je musulunta kuma fa ata yahu fa aslama wa da'a aidihi ma fi yadihi shikenan sai suka dawo wajen manzon Allah sai alaihi suka musulunta suka sanya hannayensu a cikin hannunsa wa hasna islamuhuma musuluncin su kuma yayi kyau shikenan fa daraballahu sai Allah tabaraka ta'ala ya buga misali a da wayannan munafikai wanda suka fita daga Madina a zuwa wato Makka munafukai sun kasance idan sun zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga dabi'unsu ja'alu asabi'ahum fi azani in manzan Allah yana wa'azi yana duk wanda bai bi Allah ba Allah ya tara narkon azaba zai sa shi a ciki duk wanda bai bi Allah manzan Allah in yana wa'azi yana faɗin narko da za a samu tun daga lahira har zuwa filin alkiyama har zuwa a shiga wuta su munafukai kasan da suke sanya haɗunsu a cikin kunnuwansu su toshe kunnen kar ma su eh sai su tattoshe kunnuwansu da yatsun su kasu eh yace yace fi azalim farkan saboda suna tsoro min kalamin nabi daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yanzu la fihim shay'un kada wani abu ya sauka akan su aw yazkuru bi shay'in ko a ambace su da wani abu fa yaqtulu kama kana zalikal munafiqani kharijani yaj'alani asabihima kamar yadda dai wancan wanda na baku labari su ma suke sanya yatsunsu a kunnuwansu idan suka ji tsawa to haka su ma wa'annan suna fadar manzon Allah idan yana wa'azi na narko ya su dinga toshe kunnuwansu wa idza ada yace wa idza ada alhum mashufi wa'ancan ba in an yi walƙiya sai su samu su dan tafi kadan ba to su ma wa'annan munafikai na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza kasrat amwaluhum wa waladuhum wa asabu ganimata su ma idan aka je yaƙi aka dawo da ganima aka samo alkhairi aka kamo bayi da dawakai da raƙuma da dukiya iri-iri aka zo aka fara wani ga kasonka ka san hada su ake raba da na faɗa muku hada su ake raba wani ga kasonka sai ce kai addini nan fa gaskiya ne addini nan ba akwai daɗi ba kai madalla da wannan addini shine wancan misalin mashawafi din da an samu walƙiya ya su dan tafi tafi kuma kaman kaman kaman da gaske wai za azlama alaihim qamu da kuma duhu ya dawo sai ma'ana su wannan na fadan manzon Allah da kuma an je yaki aka kakkashe mutane jarrabawa aka je da kira aka kwaci kayi a hannun kafirai aka dawo sai gashi ba abin da ya ja mana wannan wahala sai addini wa idza azlama alaihim qam to shi to haka a wato halayen munafikan nan yake to shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya yake cewa auka sayyibi minas sama'i ko ka faɗa musu wato sifan wato misalin wa'annan wato munafikai kaman girgije ne minas sama'i daga sama wato ka ashabi matsarin kaman ma'abota ruwan sama ne wa asluhu suyubun min saba yasuhu ay yanzilu minas sama'i wato daga sama wato girgije mai zubar da ruwan sama fihi zulmatun a cikinsa akwai tuffai mutakasifa masu duhun gaske wa ra'adun ga kuma tida e araduwa kenan huwal malaku wasu suka ce mala'ikan ne ake ce masa ra'adu muwakkalun bihi wanda shi aka bawa shi yake yin wato wannan a tida din yake wannan wato ƙara din wakila sautu aka ce a sautinsa ne haka wa barkun da kuma wato a cikin wato wannan hadiri akwai wato bark wato walƙiya lam'an mai haske yadda aluna asabi a suna sanya wato yatsunsu fi azanin a cikin kunnuwansu azar almos minar saba'i saboda gudun wato wannan tsawa wanda zai same su a shi ne dai wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke jin tsoro almautu mutuwa su mutuwa a wajensu shine su bar addinin su na iyaye da kakanni su zo koma addinin musulunci su a wajen su wannan shine mutuwa Allah tabaraka ta'ala ya ce wallahu shi Allah tabaraka ta'ala muhidun ya kewaye bil kafirina ga dukkan lamarin kafirai wato ilman ya san kowa wa qudratan yana da iko akan kowa fala ya futunahu ba wanda ya isa ya kubucewa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine wato nan malam yana cewa shi mai tafsiri yake cewa yaji haula idan nazal qur'ana fi zikrul kufri wato shi kafircin nasu an kamanta shi bil zulmati da tuffai wal wa'id shi kuma narko din an kamanta shi bil ra'adi da wato ra'ad wato na tsawa na aradun wal hudadil bayyina hujjoji bayyanannun da manzon Allah yake faɗi sallallahu alaihi wasallam ga kaza ga kaza ga kaza in kuna musun Allah ne waye sama waye kasa to irin wannan hujjoji su kuma su aka wato kamanta da wato warkiya to shine sai su dinga sanya yatsun su a cikin wato kunnuwan su wallahu muhitin bil kafirin Allah dai ya kewaye lamarin kafiri wato ta inda kafiri karye ta dama hankali akalarsa tana hannun masoyinka mu muna da masoyi kaman Allah ne ba mu da masoyi kaman Allah shi Allah shi yake son mu shine gatanmu. To, alhamdulillahi da za mu ce shine akalan kafiran duniya, kafiran Amerika da Ingila da duk makiya addinin Musulunci, linzaminsu yana hannun Allah. Ai, bayan Allah nan da a ce suna da iko, da sun gama da mu. Wato, akwai abubuwa guda uku. idan ka san su ba za ka dinga jin haushin dan adam ba abubuwa guda uku zan faɗa muku mun sani kuma da in ka san su ba za ka dinga jin haushin dan adam ba wato abu na farko wato akwai al'ilmu akwai al'iradatu sannan akwai al'ujratu ilmu wato sanin yadda za ka yi abu misali mu ɗauka zan ɗauki buhari saboda in mana misali shugaban ƙasa Buhari, ilimu wato sifa ce ta Allah, to zai yi yana da ilimin sanin ga yadda zai yi ‘yan Najeriya su ji daɗi. Akwai irada son a ji daɗin, ka gane to kuma yana son mu ji daɗin. Yana da ilimin yadda zai yi mu ji daɗi, ya san yadda zai yi in yayi mu ji daɗi, sannan kuma aka samu al'irada yana son mu ji daɗi. Ba an samu biyu ba? to akwai na uku wanda shi kuma a hannun Allah yake shine al-qudra iko ikon yin abun kuma yana hannun Allah saboda haka wannan sifofi guda biyu ko sun haɗu in na ukun nan bai zo ya aiki ba to wannan ba su da tasiri to saboda haka in ka san wannan da wani zai hana ma kuɗi ba za ka jawo sa saboda ko yana son ya baka ko ya san yadda in yayi ya bakan ka fita daga talaucin to in ba ikon Allah ya bashi ba in Allah bai bashi ikon ba zai iya baka zai iya baka saboda haka ba za ka ji haushin kowa ba saboda komai in yana hannun Allah kuma shi yake yin da kuma yadda ya gada tabaraka wa ta'ala na'am
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
Allah ya ce ya kadul baraku ya hadafa absarahum kullama adaa lahum mashawfi wa idza ablama alaihim qamu walau shaa Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yake cewa ya kadul baraku ya hadafa absarahum wato albarku wato wannan walƙiya ya kadu ya kusata ya haɗafu ya bice a basaran gananinsu ma'ana ya fauci gananinsu kullama a za'alahun mashofi duk lokacin da a za'alahun ya haska musu mashofi ya fi tafiya a ciki bai za a zalama alaihim idan ko ya yi duhu alaihim a gare su kamo su tsaya Allah tabaraka ta'ala ya cewa walau sha Allah da Allah tabaraka ta'ala ya so la zahaba bi sam'ihim da wato in aka yi wannan tsawa sai Allah sai ya tafi tafiyar da wato jiyansu wato jinsu gaba daya wa absarihim da gananin su aka yi wannan walkiya sai ta tafi da wato idanuwansu na zahirin ma ya zama gani na zahirin ma sun rasa ji na zahirin ma sun rasa kamar kama zahaba bil batina kamar yadda ya tafi da zahirin jinsu da zahirin wato a kamar yadda ya tafi da batinin wato jinsu da batinin ganinsu ai batinin ganinsu baya kallo batinin ganinsu baya kallo da batinin yana kallo da sun gane annabi Muhammadu da sun bi shi to batinin nasu baya kallo baya kallo kunnin nasu na ciki baya ji duka to sai suka zama a sun mun bukum umayyun fa hum la yarji'un to shine Allah yake cewa walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bi sam'in da tafi da jin su wa absarihim da gananin su a zahira na zahirin kama zahaba bil batina kamar yadda ya tafi da batini inna Allah lalle Allah tabaraka ta'ala bai gushe ba qadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkan komai sha'ahu yaso tabaraka ta'ala
ya ayyuhan اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, mu ne mutane ku? To Allah yana kiran mutanen duk duniyan nan, ya ce ya ku mutane, ku ubudu, aiwa ido, ma'ana ku bautawa, ku kaɗaita, rabbakumul ladhi khalaqakum Ubangijinku wanda ya halicce ku. an sha'akum ai wanda ya kage ku walam takunu shay'an da ku ba komai bane hal ata al insani shine min ad-dahari lam yakun shay'an madhkura kai ba komai bane komai bane Allah tabaraka ta'ala ya samar da kai Allah ya ce wa khalaqal ladina min qablikum Allah kuma shine wanda ya halicci wato wanda suka zo kafin ku in kana tunanin babanka to babankan ma Allah ne halicce shi kakankan ma Allah ne halicce shi kakan kakankan Allah ne halicce shi gaba ɗayan halitta kowa Allah ne halicce shi a idan ana maganan Allah ya yi halitta a mu da ke muna koyar da yara to sai sai su ce maka to waye Allah kuma to shi Allah tabaraka ta'ala shi kafin yi yana nan dan shi ya halicci yi shi Allah tabaraka ta'ala shi ya samar da dukkan samu kuma kar mu ɗauki kar ka yadda da cewa misali Allah shi halicci kansa shi Allah ba halitta bane shi Allah Allah ne shikenan ka huta Allah Allah ne kuma tunanin ya Allah yake tabaraka wa ta'ala wannan ba ma abu ne wanda aka ɗaura wa kayan ka ba ba a ce ma yayi ba dan an san ba zai iya ba saboda yanzu in ba Allah ba waye ne za ka ce baya sama, ka ce baya ƙasa, baya gabar, baya kudu, baya arewa, baya sama, baya ƙasa, baya nan a ko'ina kuma ka ce ba kuma inda baya nan. Wannan sai Allah. Eh, kuma a lokacin za ka ce ka za ka ce yana sama, yana ƙasa, yana gabar, yana yamma, yana kudu, yana arewa. Ah, kamar kayi maganan kaso ke to Allah kenan ai. Allah kenan. Ka ce baya nan a duk wannan wajaje eh baya nan. Kuma kada ka ce yana nan kuma yana nan. Yanzu fa in ba Allah ba, shi Allah kawai shine in ka ce ka san shi, kai kafiri ne. In kuma ka ce baka san shi ba kai kafiri ne. Haka Allah yake. Duk wanda ya ce ya san Allah ciki da bai kafiri ne. duk wanda ko yace bai san Allah ba kafiri ne shi ma a to baka san wanda ya halice ka ba kafiri ne ka ai tun da ka san ba kai kai kanka ba ka san akwai wanda yi ka shike nan ka san shi gwargwadon yadda ya so ka san shi shike to da haka cewa ka san Allah sai ka zama kafiri in kana nufin kai ihadar Allah da sanin ka subhanallah a gane cewa baka san Allah ba kuma kwata-kwata shikenan na ma mutum kafiri to Allah kenan tabaraka wata'ala to shi Allah in kana so ka huta Allah ne shikenan malamai suna cewa wannan kalman Allahun nan ma ba larabci bane kawai shi Allahu ne Allahu ne shikenan shi sa ma da ya san ba zai yuyu mu gane shi ba ko mu san shi ba sai ya ajiye mana annai Muhammad. Ya ce, To, in tu diyu ta haka kawai ku bi wannan, shi kenan kun bi ni, kuma biyayya, kun min biyayya, ku so shi, kun so ni an gaba. Saboda ya sani mu ba zai yuyu a irin kayin nan da aka mana ba, mu gane Allah ba zai yuyu. Shi wato tauhidi cewa Allah yana sama, mun taɓa yin magana da wani? An Allah, a kan Allah yana sama. Ya ce mana yake ce min akar magalla ku kuna da wata aƙida, aƙidar ba ta da kyawu na ce masa me ya faru. Ya ce kun ce Allah yana ko'ina na ce, ah, Allah babu inda Allah baya. Sai yake tambaya na har cikin shadda na ce tsundun ma? Wato, abin da yake faruwa, idan ka ji ana cewa cikin shadda yana da muni, to ga wanda ya yi wanka, ya sa fararen kaya, ya sa turare, to shi wannan in ka ce yana cikin shadda, ai ka ci mutuncinsa. To Allah ma haka yake? Ai, illallah. shi Allah Allah ne Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace mini su abinda Qur'ani ya faɗa na Allah yana sama to akan shi suke nace ina ne aka ce Allah yana sama sai ta amintum man fis sama'i eh an yakasifa bikum al-ardh am amintum man fis an yursil alaykum mato kalmar man fis sama'i man fis sama'i wanda yake cikin sa sai ta kar makalla ai da muka ce ko ina ai sama ma tana cikin ko ina na ce haka kuma yake kasan ma tabaraka wa ta'ala saboda faɗin manzon Allah Allah yana cewa wato wasjud wa qatari kai sujada ka kusato manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam lokacin da bawa ya fi kowane lokaci kusa da Allah shine wa huwa sajid sa'ad da ya sujada to Allah a cikin kasa yake kawai shi Allah Allah yana ce min Allah yana kan al'arshi nace masa akar maka Allah al'arshi kan shi ma Allah ne ko bawan Allah ne sai ce min al'arshi bawan Allah ne na ce agar makala an yi lokacin da al'arshi baya nan ko kuma tun da Allah yake Allah shi ma al'arshi shi ma yana nan sai ce min a'a shi al'arshi Allah ne ya samar da shi saboda haka an yi lokacin da Allah bai samar da shi ba kuma ya samar da shi daga baya na ce to a lokacin kuma Allah yana kan me yana kan me in yana sama ne musamman nan an yi lokacin da babu su, to a lokacin yana kan bi, yana ina a lokacin. Na ce idan akwai irin su idan shan su kubira, idan sama'un fadar, wai zalka waki buntasar, wai nan samuwai suka rubuce. Tunda kullu shi halikun illa waja, komai zai halaka, zai bar zatin Allah. To, komai din nan hadda al'arshi, komai, kullum alaiha fa'an, komai zai zama babu shi. ya zama Allah ne kawai wa ya baka wajen rabbika sul jalali wal ikram to a lokacin kuma ina Allah zai zama yake na tunda babu al'arshi babu duk halitta babu ita sai ce mu sai ce mu dai ba a gaya mana ba na ce akarma ka ai muka an gaya mana mu aka ce mana Allah Allah ne shikenan shi duk yadda kake tunani wa kullu ma qadara bi balika fallahu bi kilafi zalik duk abin da ya fado a ranka haka Allah yake to Allah sabanin haka ne yanzu in ba Allah ba ba abinda a cikin rashin sanin sa ake sanin sa sai Allah yanzu sa'ad da ka ji ka san Allah to a san ne baka san Allah da ka ji baka san Allah to lokacin da ka san Allah haka Allah yake duk sa'ad da kake ji ka mun san Allah to wallahi baka san Allah da ka ji kuma wallahi ban san Allah ba to lokacin ka san Allah to waye ne a cikin rashin sanin sa ake sanin sa in ba Allah ba saboda mutum ka yadda Allah Allah ne kenan sai ka huta Allah Allah ne saboda haka haka lamarin yake hanya mai sauki shi ne riƙe annabi Muhammad yanzu ko a sallah a ce maka ka dinga halarto da wani ga zaki zai fada ga waye waye kawai ka sa manzan Allah a ranka shi kenan ka huta Allahu alaihi wasallam sa manzan Allah a ranka ta dinga yawan masallaci kaga sahabban nan da suka bi shi ha cewa da su munafukai suka yi wawaye waye ne ya rama kalman rama wannan zagi na wawaye manzo Allah ne ya rama Allah ne ya rama Allah ne ya rama wa sahabban manzan Allah faɗa an ce musu wawaye Allah ya ce, A'a, ku je munafukai ku ne wawaye. Saboda haka, kai ma in kana so Allah ya dinga tare maka faɗa. Allah yana cewa, Ya yi wannan biyu, hasbukallah, wa mani taba'aka min almomini. Ya kai wannan babban annabi, Allah ya isan maka. Kuma ya isan ma wanda suka bi ka daga cikin muminai. Saboda haka, mu riƙe annabi Muhammad, mu so manzan Allah. anta babullahi manzan Allah shine kofar Allah ayi mur'in duk mutumin da ya zo ba ta kofar manzan Allah wallahi ba zai shiga ba ba zai shiga ba saboda haka da Allah ya san ba za mu iya shi ba ba za mu gane shi ba to shikenan sai ya ajiye mana manzan Allah ya ce to wannan ku bi shi wannan shikenan saboda haka ƴan uwa mafita shine mu sa soyayyar manzan Allah a ran mu to wannan in mun yi haka to shikenan mun burge Allah tabaraka ta'ala Allah ya sa mu dace to Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku wato an ce rabbu wato da ke mun tai bayani akan rabbu wato dai wanda ya rene ka tun matakin nutsufa muduga wato alaka muduga haka dai haka zama kashi kashin a zo a kawo nama a yi laftunsa haka dai mutum arba'in arba'in dai ba na kwana arba'in mutum yana nutsufa Allah yake renonka kwana arba'in ka koma alaka ka koma muduga wannan muduga wannan tsokan shi zai koma kashi a kawo wani kuma wato naman a zo a sa wato wannan ƙashi shikenan daga nan mutum a zo a busa masa rayi duk wannan ba mai kula da kai a wannan matakai in ba Allah ba shi sa ma yanzu in kaga mutum ya fito sai yana ta kallon kaman da barbarunsa ke bashi yadda zai yi da barbarunsa ke ciyar masa da gidansa da barbarunsa ke sabar masa da yadda yake rayuwa cikin daɗi wawa ne bai san Allah ba ai wancan wanda ya kula da kai tun kana muni dinnan shine har yanzu kuma yadda wancan a lokacin baka da ƙarfi baka da dabara sai yadda yayi wallahi yanzu ma haka ne wallahi yanzu ma haka ne kar ga kaman kai wayo ba wani bayan da kai yanzu ma haka ne sai yadda yayi wallahi sai yadda tabaraka wa ta'ala saboda haka kar mu dinga jin muna da wani ƙarfi ko dabara ko ta cewa ko ta yadda za mu a bar komai a hannun Allah tabaraka ta'ala sai mutum sai ya huta to shine Allah yake cewa allazi wato shine wanda a allazina min qablikum wato wanda ya halicci waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun ko ko kwaji tsoron Allah wato za ku kiyayi uqubarsa ta hanyar yi mar ibada. Allah ya ce wa la'alla fil asli, wato asalin la'alla littaraji, tsammani ne, wataƙila wato shi ne tsammani, wataƙila kaza zai faru ko ba zai faru ba, shi ne wato la'alla. Ya ce, wa fi kalamihi amma a maganan Allah, ta'ala litta haƙiƙi tabbas ne in an ce la'alla. littaƙiƙi tabbas ne ma'ana duk mutumin da ya bi Allah ya kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala to zai samu takawa kuma zai samu kiyayuwa daga wato hukubar Allah tabaraka wa ta'ala zai samu kuma shiga aljanna Allah tabbatar da mu cikin yan aljanna
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
الحمد لله ina ji za mu tashi a wannan aya kasancewa tana da bayanai sosai sannan kuma ga lokacin namu ya yi Allah ya mana jagoranci da ƙara mana son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ban sani ba ko akwai yan tambayoyi hakan sai mu ansa daga nan sai a tashi
lokacin ajiye